إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddara mu a markas ahalus sunna da jama'a wanda ke unguwar karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna laraba 22 ga wata na jumadar ula hijira shekara 445 wanda ya dace da shidda ga watan 12 2023 yau insha Allah za mu yi darasi na horko cikin littafin riyadu salihin na imamun nawawi wanda asalin suna يحيى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين بن محمد بن جمعة بن حزام نووي ya samu suna daga nawa nawa gari ne cikin sire a yau wajen golan duk da ya girma a dimashq a takaice dai wannan bawan allah allah ya wa rayuwar shi albarka ya wa littattafan shi albarka irin su ka karbo na nawawiya ka karbo na hadisin duk shine yayi sharin sai musulun to wanda ta guda biyu babu littafi a sama kasa wanda yayi aka yi jimawa har yau ana aiki da ana karanta su irin arba'un nawawiya da shi wannan littafi da yake hannun ya da salihin kwarai suna cikin da Allah ma albarka sama kasa kuma bawon Allah duka shekarun shi a duniya bi shekara 50 ba suka shiga daga shekara 46 ce mata duka duniya amma ga aikin da ya bada duniya kuma iya cikin manyan malamai gwamnati da yi ba harmi yana da cika san bai ba harmi don seven taimiya suka shiga sabayin ma wasu abin da bayan sabayin sabayin ma da mabiya ne bayan kari kurin gobar ma ya yana a yanan kurin ka ga gasan neman ya kuma gasu ba babu arawa sabanin wata ruwaya da aka kirkira cewa ku da niyya a zabarar da gwabra sai armi cewa shirarukun guzabukun na wai mahi sharri a cikin al'umma gwabra wannan ruwaya ana kata kwarin dandayawa a sa amma ba gaskiya bace ba hadisun kirkire fabrikin hadisun aka kirkire shi kwarin ba ruwan allah da ka imani da arman rashin armanka ba shi bane ba a ya karbawa in na karɓar inda la ta kafu mun tsoron Allah ba ga arme take ba har ma aka kawo su ruwayoyi bayan wannan bayan yin tozarta gwabran kuma da maganar sallar gwabro ta yi ta mai arme ta yi ta gwabro shi sallar saba'in duwannan shiri ne kirkire ne kawai ya isa a zabarar da mutum da yin arme an san muhimmancin arme suna ce kuma da albarka shi da irin da hidima wa kowa sai ya zama muhimmancin arme amma a yi karya don a yi arme ba gaskiya ba ne ba Allah ya baka cikin rayuwar mutum shiga wanda duk da ana ce mai ataki mai abu zakariya amma ba dan ba dan ya dawo zakariya wani iya cikin sunna a wa mutum alkunya ko bai kai baka armi ma balle ba ba ya ba ya kare kana sunan ko alkunya ko sunan baban wani iya cikin abin da laraba ke haka to ganin wannan littafi ne da tsari littafi ne wanda malamin na ce littafi na suluk na yawa mutum setin rayuwa wanda an san mun ganta ruwa ya tabbatatta wanda aka sama da sunan nasir janna sun khuluq mai yawan abin da ke sa mutum aljanna kyakkyawan hali to wannan yana saitin mutum zuwa ga rayuwa ta musulmi yadda ya dace musulmi ya rayu zai bi dokokin Allah na abin da Allah ce yayi na bari zai bari shi za ka maka fadala ta aiki kaza da hadarin aiki kaza ka ji dai kowanne wanda nan bangaren fadala ta zabarar da kai wajen aikin alkhairi kuma hukuma ta sa ka ja da baya wajen nisan da aikin banza shine abin da littafin ke sa gaba sai cewa da yau shine darasin mu na farko a wannan littafi bayan mukaddama ta bismillahir rahmanir rahim mukaddima na mace ko mukaddama mukaddama ce ta Imam Nawawi yace alhamdulillah wahidul qahhar godiya ta tabbata ga Allah makadaici mai rinjaye al'azizul ghaffar mabuwayi mai gafara zunubai mukawirin laila alan naha shine wanda yake sanya dare akan rana yukawirin laila yukawirin laila alan nahar yukawirin nahar alan laila wannan shine ma'ana ayi dake ni Allah shi yake sa ya sanya dare ya lullube rana ita ma ranar ta lullube dare wannan shi ne malamai ke kara hujja ma na maganar su ta takawir na an ce a takawir kamar zaman lullubewa ne a lullube abu shi ne kawar da imama na tsalawani an ce wadda dangane ba su tamkin tsarin duniya yadda dare ke zauwa rana ke zauwa haka suke wannan iya nan haka suke yi wannan iya nan wannan iya nan ana dare na ana rana yanzu misali akwai yadda yanzu muna wannan lokacin suna ƙoƙarin sallah asuba wajen wajen wajen su wajen kamar kamar aka tokiyo zoyen tokiyo tokiyo a yanzu war haka suna ai ma su ba kare na dani wajen sijini ai su ba kare na eh su ne da zo zuwa aiki eh su kuma sai wajen wajen Washington yanzu ma 15 ran ta zama 15 ran ta sai a zaura ba hanzu ba ya zaura can ba wajen Washington Washington balle kai gaba duniya ka take nan dare nan rana haka take Allah ya sa wannan ya rike wannan haka suke mana muna magana da mukawwirul layl ala nahar Allah mai lullube mai nade mai sanya dare cikin rana tadhkiratan bi ulul qulub wal absar Allah yana wannan canjin lokaci dare zuwa rana dan tunatarwa ga ma'abuta zukata da basira wannan canjin dare da rana kaga akwai aya ga mai hankali liman arada an zakara aw awara da shukura da ce ko ana haka shi sai dare da rana dan meniya wa astuwa godiya ga Allah wa tafsiratan da zuwil albab wal itibar wannan kuma ayoyi na Allah da yake sanya na canjin dare da rana zaman to basira gani alura ga masu ma'abuta hankali da lura alladhi ayqadha min khalqihi wa istafahu wanda Allah shine ya fadakar ya holkar da daga cikin halittun shi ya holkar da wasu wanda ya zaba fazahadahum fi hadhihi ad-dar yasa musu kwadai rishin kula da wannan gida ma'ana na duniya wa shaqalahum bi muraqabatihi wa idamati al-afkar ya shagaltar da su da kulawa da bin dogon Allah tsoron Allah suna muraƙaba tsakanin naka muraƙaba kana ƙoƙarin Allah ya ganka inda ya ce kana guje ma a ganka inda ya hana suna dawwama cikin tunanin ayoyin Allah irinsu ne bayan da Allah ya zaɓa wa mulazamatu ti'az wal ibtikar ya sa su suka lazamtu da lazamtuwa da wa'aztuwa al ibtikar mutum walkawa bayan gafala ko tunawa bayan wantuwa kar mummuni ya kaɗi ɗan shagala ko shi ɗan jama zai komo kiran suna walkawa bayan sun gafala wafaƙon liddabi fi ta'ati ya musu katarin tahiya kama hanya cikin ɗa'ashi wata ahubi liddarin ƙarar ya musu katarin kulawa da tattalin gida na dawama shi ne gidan lahira shi ne wata abu maka tattalin shirin gida na dawama ke na gidan lahira walhazar min ma yusukhituhu wa yujibu darar bawa kuma Allah ya sa su masu hatara masu taka tsantsan da duk abin da ma yusukhituhu duk abin da zai husata Allah suna guje ma duk abin da Allah zai fushi da shi wa yujibu darul bawar duk abin da zai wajabta maka gidan halaka da wuta kenan suna guje ma duk abin da zai kawo ma'ana Allah hushi da kai ya wajabta maka gida na halaka mana gidan wuta wal muhafazata ala zalik kuma suna kiyaye waɗannan ababe da aka faɗi ma tagayrul ahwal wal atwa wannan hali nasu na wa'aztuwa da tunatuwa da jutsa a hanyar Allah tattalin gida gida madawwami da guje ma abin da zai kushi da su sa gidan wuta haka suna kiyaye wannan halin ma tagarun ahwal wal adwar tare da canjin duk halin da suka shiga duk zamanin da suke hali ne ya canza da lahiya ba lahiya da kudi ba kudi wuyi suka canza gari zuwa gari duk da suke wannan abin shi suka kula da shi shi suka shagalta da shi duk canjin hali da wuri ba su canza gam sake hali ahmaduhu abalaga hamdin wa azka ina godiya ga Allah wanda ina mai godiya mahi kai gayan godiya mahi tsarkin godiya wa ashmalahu wa almahu ina godiya ga Allah kalma ta godiya wata kamshi dukkan kalmomi na gode mu Allah kuma masu yaduwa wa ashhadu an la ilaha illa Allah al-barrul karim ina mai shaidawa cewa babu abin bauta da gaskiya kuma da cancanta sai Allah mai kyautatawa mai karamci shin albarur karim ar-raufur rahim mai tausayawa mai jin kai wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu na shaida muhammad bawan Allah ne manzonin Allah sallallahu alaihi wasallam wa habibuhu wa khalilu masoyin shi ne bada'in shi ne alhadi ila siratin mustaqim Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana mai shirye suwa zuwa ga hanya mai kaka wadda'i ila dinin qawi yana kira zuwa ga addini tsaye da kake salawatullahi wa salamu alaihi tsiran Allah da amincin Allah su tabbata a gare shi sallama wa ala sa'irin nabiyyin haka su tabbata ga sauran annabawa ma wa alikul da dukkan alayen shi wa sa'iru salihin da sauran bayan Allah na kwarin amma bayan wannan mukaddama ko mukaddima ya ce faƙar ƙalar Allah ta'ala wa ma halakatul jinna wal insa illa da ya abudu ma uridu minhum min rizq ma uridu an tu'imun inna la zuwa zaka zuwa kuma mutum zuwa karshe bai ka ci hankin ba ne fakin abin da ya kawo ya kawo hujja da madogaran littafin magana da yake so yi magana kan shi ya ce Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ma halakatul jinni wal ins illa liya'budu ban halicci ba aljan ko mutum da aljani da mutum Allah bai halicce su ba don wani abu daban illa liya'budu sai dan su kaɗe ta ni da ibada manuwar halittar bayi mutum da aljani Allah ya yi mu da manuwar mu zamanto bayi marbubun masu ibada masu kaɗe tashi da ibada ba ma gama shi da kowa kenan ma uridu minhum min rizq wa ma uridu an yut'imuni ba na neman arziki da bansa ba ko ba na neman su ce da ni Allah shi ne marzaq shi ne mai sharwa ma zukutul mutin kai Allah bai buƙatar komai a wajen bayi yayi mu ne kurin matsayin shi na mahalicci mai iko yayi mu ne dai jarabe mu cewa mu zamanto masu da'a kuma kan mu gama shi da kowa ce manowar halittar da kama wannan rayuwa ta duniya ku zaman to bayi masu kaɗe ta Allah da ibada kama gama Allah da kowa Allah bai bukatar komai a wajen zan ba shi da wani abu ba sai ce wa hadha tasrihun bi annahum khuliqu lil ibada wannan aya imam an-nawawi ke cewa abu ne karara tana bayani karara bi annahum su bayi kenan khuliqu lil ibada an halice su ne daman dan ibadar Allah dan haka fa haqqa alaihim al-i'tina'u bima khuliqu lahu dan haka haƙƙi ne akan bayi su kula da abin da aka halice su dan shi tunda dan ibadar wannan aka halice mu kenan haƙƙi ne akan bayi su kuma su kula da wannan abin da aka halice su da shi shine ibada kaka kula kenan da ibadar Allah wal iradu an huzuzi duniya bi zahada kuma ku kauda kai daga neman matsayi wani rayuwa ta duniya ba da gaba akan neman matsayi da waje da sauran na duniya da guje ma runguma ta duniya fa innaha ma'ana ita wace ce duniya دار نفاد لا محل إخلال دنيا جداني بكاريوة آلية ذاتي كاسو كوبا كسوبا كل من عليها فاد با أبن زي ثورة جين لتكي تدهك جداني بكاريوة لا محل إخلال باوي بني من الدوام أنتو شيء كنا أتلس الدنيا كذا دبر كذا دبر كذا كل الدنيا دنيا, دنيا. diya jikoki kaza kaza kaza ba gida bane da wani wa markabu ubur kaman kwale-kwale ne ko abun bato na hawa ka tsallaka daga wannan gaba zuwa watan gaba shi markab ubur akwai irin wanda ya san nan ma cikin nijar wanda ya san isa akwai farka take farka take wannan ta bakin ta hanyar wajen gote sauransu wuri ne bato ne amma shi kurin daga wannan gaba ne zai daki mutane da motoci ya kai ta tsaya kuma an kare kuma ya dawo kuma haka yake shi ba wani bulaguro ba yake cikin ruwa kurin daga nan ne zuwa nan har ma wasu wurare inda ba shi da ƙarfi na yin bato sai a yi wani abu kwalokwalo babba amma mai igiya ana ja ‘yan can su ja in zai shi kuma in zai dawo in nan su ja ta hikima haka ake yi kurin shi na tsallaka da zuwa nan kenan duniya gida ba gida bane na dawama amma markab hubur abun hawa ne ko kwalakwalan na tsallakawa la manzil hubur ba gida bane ba na shantakewa a yi shagali kurin a mori a ta wurin ciki a gida ne kurin ba gida bane gidan morewa ne a a wa masharar fisam wani wuri ne na intalak daga nan ne yake tashi zuwa wani wuri duniya wata mataka ce daga nan ake tashi a yi ta damu daga nan kamar bulaguro ne amma daga nan zamara daga nan ake tashi zuwa lahira la mautin dawam ba gidan dawama ce falihada dalilin wannan manuwa ko dalilin wannan matsayi na wannan duniya wani abin da ya jero maka na matsayinta dalilin haka كان الأيقاظ من أهلها هم العباد naka wanda suke suke holke a cikin ɗan duniya mutanen duniya waye yake mai holka su ne bayi masu kulawa da ibadar Allah wa aqalun nas fiha hum zuhad wanda kuma suka yi kowa hankali a cikin duniya masu guje mata wanda ba sa rungumata ya kawo fadar Allah subhanahu wata'ala ya ce ƙalar Allah ta'ala inna ma matsalul hayatun duniya kama in an zarnahu mina sama'i ka katala bihi na batu arz mimma ya akulu nasu wal an'am ya ce misalin duniya zai buga maka matsayin duniya zai buga maka misalinta da wani abu da ya kace gani a gabanka sai ba da misalin da duniya ya ce yadda kasan ana sabko da ruwa daga sama za ƙasa ba komi ta bushe ƙasa na kaɗawa idan aka sabko da ruwa sai ka ga ya ce kama an zana mina sama fakatala ɗabihi na batun arziki aka sabkar da ruwa daga sama sai ya gamu da tsoro da iri na cikin ƙasa da wanda yake nan ko da wanda aka sa gamu ruwa a cikin ƙasa da iri wannan za ta tsoro mimma ya akulu nasu wal'an'am za ta tsoro da abin da mutane ke ci da dabbobi kenan tsoro iri-iri da tsaba da filar abin ciyawa ƙasar abin da damana tsawon shan abin sha'awa حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت هل لوكتين دا إيرون ياهوتو ƙasa ta yi ado ta yi kwalliya zukurfa shi ma'ana ƙawata wazair ta yi ado ta yi guri ta yi tsanwai shar komi ya hau wanda san dai gona ko daji a haka yi ruwa da matani sai daga abin sha'awa komi ya wuto ga cikin tsanwai shara abin sha'awa ta dabbobin ta kayan gonan ne komi dai ya wuto abin sha'awa kenan an yi ruwan sama tsuro ya wuto gona na birgewa ta yi ƙawata wazanna ahluwa annahum qadirun alaiha lokacin da masu gonakai manoma sun sun kai da kullun suna ga ba abin da ya saura sai girba ya sa rana ma ranar ce ranar girba ranar kada ko ranar tira komai ya kama a wannan hali ataha amruna laylan aw nahar sai wata ukuba ta zo daga Allah ko jaura wani da bala'i ya zo ya samu wannan gona cikin dare ne lamarin Allah zai zo ko cikin rana faja'alna hasida sai mu sanya wannan gona wanda komi ya cika komi ya kama irin hasidan kaman wanda an mana an girbe ta an zo mana ba komi ta kone rumus cin hasidan ka annam ta gani bil amsa kama ba ita bace bijiya take take wannan wuri abin sha'awa abin kallo kan ba da binta ba wannan shi ta wani Allah ke cewa wadda ribalahun matsalan hayatun duniya kama in anzana min samai fa qatalata bihi nabatu ard fa asaba hashiman tadurriya wa kana ala kulli shay'in muqtadira sabala ki babbaga masa misalan rayuwar duniya kamar ruwa ya sabakar daga sama wannan ruwa ya gamu da tsuro cikin ƙasa aka waye gari wannan tsanwa asu ba hashiman aka waye gari ya zama karmami suka tana ɗauka nan ma'anar menene kenan yadda ka san duniya kai manomi mai zuwa daji za a yi ruwa komi ya huto abin sha'awa ana cikin abu ya burge ku a cikin shagali kwanan aka babu ita ma duniya haka take ba za a zo lokaci guda kurin kaji kwaran a yi tsawa kowa ya mutu kuma kowa ya barka kenan duk burge wata duniya a a kanta ruɗe ka za a wayar gari wajen babu komi za ka yi yadda ka san ana wannan ruwa a garin ku dai ka san gonakai ka san daji ko baka noma nawa yanzu a garin ku sau lokacin ka an yi noma an ƙare an ƙare an kallace ka je garin yanzu ka ka koma bayan gari ka san kaci an taɓa damana turu to yadda ka san yau za ka koma gona ka ga shuru ba tsanwa ko ɗaya haka wata duniya za a kewayo ba komi ta ƙari an ta kasuwa an watsi nan ina ga akwai abin harfi da ya littafi da tabar tafi da ita misali ya ce wani wani aya kana ɗauka a yanzu ce don kada duniya kullum littafin allah bai zo ba don adama guda ko abu guda ita zaka da duniya farkon ta zo yanzu zaka da duniya ta kai wani hali ta ɗauki zukurufa abu zai yi komi hutunu kayan ado garuruwa gini an kaji yanzu ba magana kawa kan da kan nada kaga yanzu komi ya kai gaya garuruwa an ci gaba ai yake nake ne abin kallo ga ta nan to wazan alu anu qadiru alaya lokacin da yanzu yau mutane tura balle masu kawurai ji masu duniya kamar ta ce su ke mutum duniya eh kamar su ke suna yin sarfin komi arziki talauci waye a hannun su yake duniya gaba daya suna kamar abin a hannun su yake gaba daya lokacin suka kai suna ga suna da iko akan duniya sun kai su komai a kanta an zuwa ga tsoron su ba da hada ka wurai jirgi komai a arziki ci gaba da arziki da gare waye kama abin nasu ne a tsarin ci gaba mara aiwa ne suna kama abin da ya hannun su yake to wannan cikin cikin abin da yake karanta da kayarun aya kenan ana cikin wannan hali lokacin adam ya ga mun duniya kamar mataki gaba daya za wa gari kurin kwaran ata amaruna lailan aw nahara faj'alna hasidan zamu sai wannan duniya kamar abin da aka girbe kamar je ba a yi ta ba ‘yan wani almuhim mamman nau'i rahimahullah iya so ya karantar da mu sa ma hanya kadda ka riƙe ko shagala da abin da babu tabbas baya da wama diyan da ta yi daɗi ya ta ƙare diyan da ta yi wuya ya ta ƙare in ma ba ta ƙare ba kai ka ƙare ka mutu ba ƙare ba kiyama ba ta zo ba da kai ka hankiyama ka mutu ba shi kenan ba ƙare kuma diyan da kai jin daɗi da morewa da ilimi da kare lafiya da wadata din da kai ka mutu ba wani wanda ya gagara ko wani an ci gaba ko wani ilimi da za ke wannan ƙwararre ne doctor ne specialist na ɓangare kaza sai ka shi ma ɓangaren da ya ƙwara ma ta kashe shi sai Allah nawa ƙwararre ne doctor ne specialist na ɓangare kaza sai ya fi akan wannan imanin zuciya nawa nawa da yawa na misali da yawa ba ka misali na wannan abin da kuma kan shi mutu wannan gagarwa sai gagarwa Allah ya gagarwa bawa kake kuma koma me kai rube ka karewa za ta yi shi nan ta hankalin kurin wani abu ne ke nan babu tabbas a kan shi ya ce ba ya ce faja alana hasidan ka allam ta gana bil amsu muka sanya ta girbabba kamar jiya babu ita ka zalika nufassiru ayati da kawai tafakkaru ta da kaga haka haka muke rarrabe ayoyi daki daki don mutane masu tunani Allah sa mu ce masu lissafi wannan aya tana akwai misalai da yawa kanta ire-iren wannan kan matsayin duniya sai ka ce wa lakal ahsan alqa'i kwarai mai wannan magana ya kyautata ya kawo beti wanda yake cewa inna lillahi ibadan futana talaqu ad-dunya wa khafu al-fitana nazaru fiha falamma alimu annaha lidri al-hayy watana ja'aluha lujjatan واتخذوا سالي الأعمال فيها سفنا yace inna lillahi ibadan futana Allah yana da bayi masu hankali Allah sama cikin su tallaqu dunya wa khafu fitana sun saki duniya sun ji tsoron fitinarta nazaru fiha sun tsaya sun dibi duniya da kyau sun tsaya su lura da ita da kyau sun dibe ta da matsayinta bayan sun tsaya su lura da kyau da ita ce falon ma'alimu lokacin da suka san da cewa allah ita duniya laisata lilhayi waɗana ba gidan zama ba ce da mirai da suka gano da haka ja'aluwa lujatan sai suka sanya duniya wani teku ne wani ruwa ne mai zirgi واتخذوا سالي الأعمال فيها سفنا sai suka ɗauki aiki nagari shi ne jirginsu na tsallake ko hawa wannan tafi da a tsallaka kashi hankalinsu sun lura ne ba gidan zama ba ce suka gano da haka ba gidan zama ba ce ba to gani don abin kamar wata teku ce in kai wasa ta cinye ka ruwa zai cinye ka menene tsira daga wannan ruwa ko wannan gaba to suka ɗauki aiki nagari shine jirgin ruwansu wanda za su haure mai za su hau da su tsallake mu wannan ruwa mai zuri kasa halaka na alfiya jan hankalinka kenan aiki nagari shi ke tsallakar da mutum daga hadarin duniya sai yake cewa fa'ida kana haluha ma wasaftuhu idan ya zamanto duniya halin duniya matsayin duniya wannan abin da na siffanta duniya da shi na ba gida ba ne ba na dawama gidan karewa ne wurin tsallakawa ne ba gidan wurin ciki ba ne ba ba a dawama mai ya duna wani bayan da maka ita idan ya zamanto wannan shi ne halin duniya wa haluna wa ma kulikina lahu ma kaddamtuhu ita ga matsayinta mu kuma halinmu alaƙarmu da ita da abin da aka yi mu dan shi a cikinta abin da na gabatar ma a baya menene an yi mu dan ibadar Allah don haka idan ya zama tona shi ne halin duniya mu kuma ga halinmu fa haƙun alal mukallaf an yi zahabi bi nafsihi mazhabar akhira don haka ya cancanta haƙƙi ne akan duk wanda yake mai hankali mukallaf mana wanda ya shiga ya kai shari'a ka shiga hankalinka to ya kamata ka bi hanya ka sa kanka hanyar mutanen kwarai zababbin bayi wa yasu luka masalaka ulul nuha wal bil absar ka shiga hanya masalakin hanya masu hankali da basira kaka gafala da duniya karabkana ka shiga cikin rudu wa yata'ahaba lima ashartu ilayhi kuma ya kamata ya tattalin wannan abin da na mai ishara na inda za a ya tattalin shi lahira ke wa ya tamma bima na batu alai ka kula da abin da na ma faɗakarwa na alaƙaka da wannan duniya ya ce wa asawa mutarikin lahu fi zalik wa arshadu ma ya suluku mil masalik kina mahi daidai mahi hanya mai kaka kan samun wannan manufa hanya ta shirya wadda za ka shiga daga cikin hanyar shiga ta cin wannan guri a ta'addubu bi masu annabi na sayyidar musamman wal akhirin ka kula ta da dumtu aiki da abin da ya inganta kashi ba kwashe-kwashe ba don kwashe kai banza ka ba ta bala da shirme da wani magasi Allah bici annabi ce ba kai wahala ce ibada ba kan sunna tabbatatta ba shirme ce barbatar lada mai san ibada mai lada sai ya yi da abin da ya tabbata daga Allah ko daga manzon shi don shi ne Allah ke ba da lada abin da aka ce ka yi shi ne in kayi za a baka nada wannan shi ne magana ya ce kenan yadda da rubutu da yin aiki da abin da ya inganta daga annabinmu shugaban farko da ƙarshe sallah sallah wa aka rama sabiƙin wallahiƙin annabai karamcin wanda suka gabata da masu zauwa ma a gaba salawatullahi wasalamu alai tsira da amincin allah ta tabbata a gare shi wa ala sa'irin nabiyyin haka su tabbata ga sauran annabawa ya ce wa ƙarƙalar lahu ta'ala Allah mai girma da buwaya ya ce wa ta'awanu alalbirri wa taƙawa ku yi taimakakeniya ga junanku wajen duk abin da yake albirri ɗa'a ga Allah kyautatawa da tsoron Allah albirri iya kumsa dukkan wani abu na alkhairi wani ne zakawa bawa ne kaman kai hisani ne an ce takawa abu da alaka tsakaninka da Allah na bin dokoki da kauce ma abin da aka hana yadda aka ce ka yi ka yi na bari ka bari to irin wannan ku zamanto masu taimaka ma juna da nasiha da sauransu ba ta da kawo kwacan wadata wani alisun uluduwa ba muna magana nan aiki da tafi sai bai kama kwacan kin ba iya magana kula da aikin alkhairi wa qad sa'a ar-rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam annahu qala ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abd fi auni akhihi wannan ruwa su ta imam musulmi ya kawo wani hadisi za mu ga can za mu ga cikin shi Allah iya cikin taimakon bawa matuƙa wannan bawan shi ma yana taimakon ɗan uwan shi ya kama kan ta'awun alalbir wa taqwa kenan a kullum kana taimaka ma wasu bayan Allah kai ma Allah na taimakon ka wannan alƙawarin Allah ne gaba ɗaya ka taimaka Allah ya taimaka in dai kana taimakon bayi kai ma kuma Allah zai taimake ka ko da mutuwa daga zaki Allah gani in wani menene yadda Allah yake mu'amalar ta bawa yana da alaka shi bawon ya yake mu'amalar ta bayi kenan idan ka zama to kai mai taimakon bayi ne mai kama masa ne ko ba kai adda ba kai adda ba Allah ya sani Allah zai maka sakamako kan wani abin da kai ko ba kai addu'a ba kuma da da ban kari ne wannan mu'amala Allah zai maka wannan mu'amala kai tsaye kai da shi matuƙa kana taimaka min bayi kuma shi ma Allah alƙawari zai taimaka maka wa annahu qala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man dalla ala khairin falahu ajr fa'il duk wanda ya shirya akan wani alkhairi kai da ka shirya aka yi kana da lada na wanda ya aiki yadda kai da shi duk daya kuma Allah bai doka a nashi ya baka kowa karamcin Allah zai ba kowa nashi ya baka naka shi ma ba shi don ka taimaka ayi wa'annahu qal haka donar wa musulmi kata haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man da'a ila huda kana lahu min al-ajri mithl ujur man tabi'ahu la yanqutu dhalika min ujurihi shay'a duk wanda ya kira zuwa ga shari'a sai aka gano kai fadakarwa kai wa'azi ka faɗakar wanda ga wani aiki ka sa shi ya aiki alkhairi to duk abin da ka ja hankalin shi na alkhairi shawara nasiha ya aikata to kai duk abin da ya biyo baya wannan alkhairin da wani ya yi ko su wani suka yi kana da lada irin ladansu kuma layan su zalika min ujuri shaya ba tare ba da an rage wani abu a cikin ladan nasu nazi ne kurin na musamman Allah zai basu wa'annan shi ne da salama ƙala ya ce ƙala da ali radiyallahu ya ga masa yadda na ali radiyallahu an fawallahi ya ce na rantse da Allah la'an yi hadiyar lawa bika rajulan wa'idan khairun laka min humrun na'am wannan abin ya wakana a haibar nan sallallahu alaihi wasallam kuwa san da ya haibar irin yaƙi mai ƙari da ya da ya gudawa wanda ƙwari an fafata ba irin su wani ƙwari za ku bani na biyu wanda kwarin haka wannan ƙwari shi da yi ne an san da yaƙin da ya zahi ƙarshen lamari dai an fafata an fafata wanda sai da na ali radiyallahu anhu annabi ya tambaya ina ali aka ce iya can iya ciwon ido ya ce aje a zo da shi bai ganin idan shi ya cikin jiwo bai ganin waje annan salasalama ya mai addu'a kai tsaye ido ya warki ya kuma garau wannan shi ne saɓanin wata tatsiniya da aka yi ta shahara kayan hawara wa'azi masu wa'azin turmi wani mai wa'azin yakin tabuka amma na ba shi ko? gudunmuwa sojojin kasa kaza doki dubu ɗari dubu du doki gudunmuwa da kaza doki dubu da wane ne doki da wane ne doki aka ta daukar dubannai ko aka ta zana ya ɗin tabu ko kuma ya zana wannan tatsin ya ce aka ta yi tatsin ya ce ta yi rufa Allah Allah kawar ta mashi tatsin ya ce aka ta yi dubu kaza aka zo yaƙi Ali ya Madina aka annabi ya aiki iska ta kai mai wane ne Ali ya zo zai hau doki in ɗarma doki doki ya rufe gida biyu ya da mara gargaba da gargaba ana ta abu yin da mara ya zo in ya kama doki ya zai in ya kama kun doki rubi ya zai yadda zai doki ya iya yankewa ya huto can aka dauko mai doki daga sama doki doki kun bai kun don da ta tsinya ce ta tsinya ce da kun ta tsinya ce kwata kwata ta kan magana kun ta tsinya ce kun ba inda aka yaka a haibar ne ali ba shi da lahiya iya ciwon ido wannan hukun ba iska ya aka ba ba ta iska da ya kurin aika da aka da shi kurin aka mai addu'a wani yanzu kama a ce gobe abin zai kaza a fara fafatawa ta budewa sai annabi ke ce cikin sahabbai gobe za a ba da tuta ga wani bawa daga cikin bayan Allah wanda Allah zai sa bude khaibar a hannun shi kuma bawan Allah yana san Allah da manzon shi gobe za a yi aka kwana kowa ya fata a tana sha da'a garin Allah na wayewa aka zo aka ja annabi zai sa kwamanda umar ya ce nake ɗaɗɗage ina nake ɗaɗɗaga umar ya ce nake ɗaɗɗage ina ɗaɗɗaga wadda annabi gani umar ya ce bin taba sha'awar shugabanci ne a wani rana bin taba son shugabanci a wani rana yau abin da ce allah yana san shi da manzan shi na san shi ɗan ba wani kuma ala ka buɗe hannun shi kwanan sai a lokacin na kowa da yanzu a nabace a yana ali ina ali yake ya zo annabi ba shi tuta ya ke wannan darafa kama yi riƙe ya ba da gaba ya yi taki ɗaya biyu ko ɗaya yi magana ba ce ya rasula a kan mizan yaƙe su alama ƙwatila a kan mizan yaƙe ta kuwa yake dama umarni ne zai yi a gani a kan maganar in kira zuwa ga allah da manzan shi suka imani shi kenan abu amsa magana a kan magana sallah maganar zakka dai ne abinda in makon sun ɗaya ga wanda za a tsara a yaƙi magana kenan da bayan wannan suka sai dana ali shi ne annabi yake yake kudatar da shi ba ganima ba ba kisa ba aka sa gaba shi annabi alaki bai wannan magana yaje ga muhimmancin shari'a al'ummar kenan musulunci da ke zuwa ka zo yaki musulunci bai shar'anta jihadi ba kullun da azuru jini kullun a ci dukiya a manwar manwar kira manwar da'awa ko jihadi musulunci a manwa a shirye da al'umma zuwa ga hanyar sahabai ba suna zuwa yaƙi bane ba don su kwashi ganima su kwashi kuɗi su kwashi waye a ko su kama ƙasa ba haka ba manufar abin a shiryar da al'umma kan hanyar aiki don yadda ta kai ma abin da yawa buɗe da karshe kuma wani haɗa ya samu fituwa ta yawa san ma ka haka raba gonakai da gidaje da waye kullum sai a bar su kullum na wannan da wadajen kullum ba ba kowa abin da yawa ba shi bane ba a takaice da da'awar musulunci ba yadda badan kurin a zuwa jini ko a samu kudi bane ba manuwar abin sa mutane hanya a nan ne ne manzala ka ce ba sai da na ali allah shi ne ka ce mishi fa wallahi na rantsi da allah ali la an yahdi allah duka rajulan wahida allah ya shirye da mutum guda ta hanyar ka khairu laka min humur na'am ya yi a baka jajayen raƙumma kuma ka ce a baka katakat a baka motoci da ke zaɗin matsada mutum ɗaya shi da ninka ina ga yawa nan mahimmancin da'awa kira zuwa ga Allah huddo da bayan Allah zuwa ga Allah shi magana ke shi ne imamun nauyi rahimahullah ke cewa fara'ai dalilin wannan manuwa sai na ga an ajima mukhtasaran min al-ahadith sahiha eh na ga ya dace in hada wani littayi takaitacce daga cikin hadisai ingantattu mushtamilan alama ya kunu tsarikar sahibi ilal akhira don littayin zai kumshi da abin da zai zamanto hanya da mai littayin wanda za ta kai ka zuwa ga lahira sai wannan magana ta maganar al'adun sahiya haka wannan bawan Allah ya niya to dan adam an ce mutum ta tara da bitika goma an samu irin kurakure kaɗan ba da yawa ba wanda aka samu ɓangaren hadisai ba su da yawa a yawan abin da ya kawo wanda ba su da inganci haka kurakurai na ɓangaren aƙida kaɗan ganin yanayin da ya rayu a sha'ira sun yi tasiri a kan imamun nawoyi ganin malamin da ya isko da zamanin da ya isko duka mannan ne a ce bidara yawan wuraren namu ga dai abu da wani bidiyo iri iri ta bidiyo ma ba gani ya yi gaba ba gani a maka tsawon su kai ga ba gani a ce ba ka bida ce haka tashi kai kaɗan ɗaya ragewa wasu abubuwan yan zama da su kanan kaɗan yan zama da su don yanayin da ka tashi shi ba wannan ya tashi cikin wani wadaya irin sahabi bin hajar irin wannan kurakuran wanda kamar an samu malamai sun yi musu dan gyara sun dan tace wuraren da yake dan kurakure hatta wannan hafiz bin hajar da fatawar bari shi ma na gata bin bar ya yi hakiki ya hudda abin da ke da alaka da aƙida inda aka samu dan kurakure da bangaren aƙida don irin yanayin da suka tashi wanda wannan ya sa wasu 'yan zahin kai wasu 'yan zahir kai suna sukan imamu nauyi da hafiz bin hajar a kan dalilin wancan kurakurai da suka isko suke tasiri kansu wanda ya sa suna cewa san ba a karanta littafinsu ko ma bayanin littafi don gani littafin imamu nauyi ko hafiz bin hajar kamar kayan bai sai su kuma ga sai kaza kaza kaza shi ne albani na mula ke cewa waɗannan mutane ba su da hankali albani ke cewa masu sukan hafiz bin hajar imamu nawawi kan wannan kurakurai ya ce na ji in kun yi wannan magana dalilin kurakure da aka samu na bangaren aqida na malaman guda biyu hafiz ibn hajar da imam nawawi ce to ku kamo malaman da suke da aqida ba kuskuren ku kawo naku wanne gari ku ce ba wani malami da ya aikin addini irin da wani suka yi in ku aka ce wani ajiyar kawarta ku an yi asarar da yawa cikin addini a ce a bar ce fitar bari a bar aiki da rota hannu kun hajar a bar aiki da ta yawan nauyi a yadda don kun kuda kore ba ku da hankali ce kuma aka ce to ku kawo wasu yan wasu ku kama malaman da kuke sun suka yi su wanda za su samu kambacin aiki da suka yi yan wa banka sanin haka ikan karci fitar bari wanda kwata sayar bukari shi ba ta bukari a zaka yi ba a sanar da bukari bukari ne kanta yadda yake shan sayar bukari za ka ga ya ɗauko hadisi guda duwana wanda yake da alaƙar hadisin musulmi ne abu dawud ne turmi ne sai wani mace dole kada sunna ɗauko nan ci an ce kaza alaƙar kaza ne duk wani ta gaba ɗaya ya kewa zai gaba ɗaya ya ma hukumci kan kaza wani lokaci ya magana kan hatta isnadin wani lokaci ya magana kan shi wani lokaci kan da kace kaza ne ko kan tattace ba bukhari yace anan sunan ba ta wuce ba nan kaza ce duk hadisi duk yawa bukhari haka ibn sharan nan na fitar ba sai da kace wannan suka ta la fata wanda ce la fata ba la fata ba ka ta ba ba wani fata ba ba ba ba fitar ba ba wani ta da ba za ta nan karshen ta kenan shi albani ke cewa albani mola ke cewa a yau shi abin da ke shi albani ke magana kai a matsayin albani ya ce har a yau bayan ya ce hafiz bin hajar ya ce wata uwa ba ta haɗa mai yaki na shi albana ne ta wata uwa ba ta yi ɗaya kamar shi bayan shi ka ake addini to ci irin wannan kuce wai duka kurin wajen ruwan kurin kurakwale kurin abin su wai ka kama hama da shi ba mata adda ma wani haka wannan wai yi lai ta gida ya ce wannan kurakwale ne akan wasu ababe amma abu dubu kayan kusa da ɗaya ko biyu ko uku shi ke nan ya kuna kusa da gaba ɗaya shi yasa kamar su bin ba zan da suka gauta musu ya ware wannan abin da ke da alaka da akida na fatwar bani ya littafi na musamman bayan shi ma sau cikin almajiran shi sun ida suka ware aka yi littafi na musamman da abin da ke da alaka da yan kurakuran wannan haka imamun nawawi shi ma ka same shi ya shan sai musulmi na kan wani malume ne kwarai gwarzaye wanda cewa sun zama jagorori dole ga mai neman tsira ga mai neman bautar Allah ta hanyar kyakkyawa kwarakwarai Allah gafarta musu ya ce kenan bayan ya ce fara'aitu an aji ma a muktasarar min hadisi sahiya na ga dalilin haka na so in tattara littayi takaitacce daga hadisai ingantattu mushtamilan alama ya kunu tarikan da sahabi da akara zai zamanto hanya ga mai littayin za ta kai shi zuwa ga lahira wa muhassiran lahu li adabi albatinat wa zahira dai zaman to ya samu na dubba na rayuwar shi hili da koye ya zaman to mutumin kwarai salihin bawa yace jami'an litarghib wa tarhib litar zai kumshi kwadaitarwa shi ne targhib wa tarhib haka bangaren tsoratarwa wayabduna khawfan wa tama'an wannan haka ne bayan Allah kwale suna matsala da tsoro da kwadai eh ka shine ibada Allah ta kwale kana tsoron kana kwadai rahama ta Allah kana tsoron azabar Allah eh kuma Allah ke Allah ya jero halin annabawa me Allah ce da yake zai ta wayabduna ragaban wa rahaba wa kanu na khashi'in annabawa suna suna bautar mu suna kwadai suna masu tsoro kenan ɗabi'a masu imanin kinki suna kwadan rahama ta Allah suna tsoron azabar Allah sabar wata aƙida ta wasu ake ta sufaye wanda suke cewa wai bauta ba ka zamantowa ba akwai mai bautar Allah don ya samu aljanna wannan ba ba kwarai ba ne akwai mai tsoron mai bautar Allah don tsoron wuta shi ma bai samu ba waye da kwai suka ce sai wanda ya bauta ma Allah dan kurin Allah yana Allah ba dan kudan aljanna ba ba dan tsoron wuta ba kai ne bawon kware kaga dai wannan wani addini ne daban shi Allah da ya shiro annabawa ya musu yabo ta waya abuduna na ragaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in annaba ka tukwa bakin da bataka annaba ko aka ce suna kira mu suna bautar mu ragaban warhaba suna kwaɗan rama suna tsoron azaba to kuma waye zai kai su a kenan wannan wani abu ne daban kan ma saka da kuma suna ƙida suna da kullum wa dalai ya Allah qur'a ana Allah shi bai shi mu shi mu kuma sama kai mu kuma ya ya yabi ya yabi annabawa kan wannan hali bautar Allah khafun wa zama'a ya ce kenan wannan littafin zai kumshi targhib wa tarhib bangaren kudaitarwa da bangaren tsoratarwa wasa'ir anwal adab salikin da sauran ladubba nau'ikan adab na masu shiga hanya ta kware ta bautar Allah min hadis zuhud wadadat nufus da hadisai na zuhud da guje ma duniya da iradat nufus da abin da suke yake ta maka kamar ce da yake tace zuciya gyara ta mina ta kware shi ne abinda yake sa zuciya kamar ya bata horo practice da za ka samu zama ta kware wata hadibin akhlaq da abinda zai tace maka halinka don to halin gangare na kware wata haratul qulub wa ilajiha abinda zai zai tsarkake ma zuciyarka ya yi mata maganin cutar zuciya hasada keta shirka bid'a abinda kamar ke zuciya ya tace ma ita ya maka maganin cututtukan zuciya littafin kenan wasiyanatul jawari wa izalatul iwajajiha kuma littafi abinda ke nuna manuwar littafi shi abinda sai tsara ka aka abinda sai zaka ce halinka ya gyara ma zuciyarka ya maka maganin shi lafiya zuciya ya kare ma siyanatul jawari ya kare ma gababuwanka daga sa aikata aikin banza wa izalatul iwajajiha ya gushe ma karkata ta gababuwa sai da yake sak wa ghairu zalik min makasin la'arifin da dai wani wannan daga cikin dai manuwa ta waɗanda suka san Allah bayan Allah ya ce wa altazimu fihi kaji magana da gaciya na ɗora ma kaina Allah azkura illa hadithan sahiha haka ɗora maka shi cika maka gidai idan ka babu zangam idan kuskure kuram ya ce na ɗora kaga nan ina tabbatar da wannan wuri ba ɗan kwashe-kwashe ba ne ba ka kulki ta kai cikin dan dan fadala kai kama a iya tacewa ne na dora ma kaina bazan kawo mu wani ba a wannan littafin sai hadisi ingantacce min alwadihat kuma wanda yake bayanin shi karara ba wata shubha karara mudafan ila al-kutub as-sahiha al-mashhura kuma zan ce zan dangana hadisin da na kawo zuwa ga littattafai ingantattu wanda suka shahara ce wani ya kawo shi wani ya kawo shi wani ya kawo shi inda yace wa usaddiru al-abwaba min al-qur'an al-aziz yace bi ayatil bi ayatil karimat yace zan bude mana usaddiru ma zan fara in yi babu dukkan zai gaban shi Allah duk in yi babin kaza ya yi kokarin kawo ayoyin Qur'ani wanda suke da alaka da wannan babu da suke bude ya ga duka alaka da ayoyin Qur'ani suke bude baba ya ka ayoyi na Al-Qur'ani sai ta usaddiru al-abwab min Al-Qur'ani ina bude baban da ayoyi na Al-Qur'ani kalimar masu girma tukwa yace wa washiha ma ya taju ila dabatin aw sharhin أو شيء معنى خفي بنفائس من تنبيهات يجي إنا قواتا إنا قواتا إنا إنا قواتا ده أبن ده يكي بقاتا نجارة كو شريه شريه متى معنى قوية إنا قواتا بنفائس من تنبيهات ده تفكروا كيكاوا مكاو مكاليتي زعي أغاني in zai kama kaza wata kalmar ta gane ba ya mata sharhi ya kama kuma kalmomi an ce wani suke a hili ba su dauka wata juma'a ya bin cikin suhuda ko yuso ya kama kalmomin za a yi taɗin gane shi ya maka bayani ya gyara wannan kalma wannan wannan shari ya mashi kyakkyawar shari ya ce wa iza ƙultu fi akhir hadis in misali abin da a gaba in kai ji na kawo ma a ƙarshen hadisi idan na ce muttafaqun alai ma'an fa ma'anahu rawahu bukhari muslim idan bukhari muslim suka kawo shi ina abin sanar abu wa arju ina fata in tamma hadal kitab kaji wa kin wanda wannan bayani da yake yi zai fara littafi ne zai fara rubutawa ne dole mukaddama da ga mun hoyi shi ga guri shi ya ta mukaddama kin kenan sai ta mukaddama yace ina fata in tamma hada tabban wannan littafin ya cika ya kare an yakuna sadiqan lil mu'tana bihi lil khairat zai zamanto ya kora ko ya raka mai kulawa da shi ya raka ka zuwa ga aikin alkhairi wanda ya mallaki da kula littafin littafin da masababin ya kai ka ya kora ka zuwa ga aikin alkhairi hajizan lahu an anwal qaba'i wal mulkat kuma zai ina fatan littafin inda ka kula da shi zai ma hijabi ya kama ya sama shamaki ga dukkan nau'ikan miyagun ayyuka masu halakarwa zai masa hijabi mana baka yi zuwa zai sama hijabi daga dukkan nau'in abu muna mai halakarwa wa ana sa'idun akan in tafa'a bi shay'in minhu an yad'u wali wali walidayya wa mashayikhi wa sa'ir ahbabina wal muslimina jam'in yace ina roƙon duk dan uwan da ya amfana da wannan littafi nawa idan da duka mutane kenan yayi addu'a ya mun addu'a ya ma uwaye na addu'a da malamai na da sauran masoya da sauran musulmi gaba daya an samu cikin addu'a Allah maghfir lahum warhamhum maghfir lahum warhamhum jazakallahu la jazakallahu khairan yace wa ala Allah al-karim itimadi ni dai ga Allah mai karamci na dogara wa ilayhi tafawidi wa istinadi ga Allah nake mai ga al'amarina kuma gare shi nake dogara nan madogara ta wa hasabi Allah wa ni'mal wakil Allah ya san mun kuma Allah shine abin dogara wala hawla wala quwwata illa billahi al-aziz al-hakim nata babu tsimi babu dabara ana babu wata dabara ta kauce masa an Allah ce la hawla wala quwwata haka babu baka babu wani karfi na bautar Allah kenan dabarar saban Allah da karfin bautar Allah ba sa yiwa illa billahi da taimakon Allah Allah shine al-aziz mabwayi al-hakim mai hikima Allah taimake mu sai Allah kai mu kin zakata amin اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته kamar yadda muka yi jiya